الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah muna gode mishi muna roƙon Allah ya taimake mu Allah ya tsare mu daga sharorin kawunan mu da miyagun ayyukan mu wanda Allah ya shiryar babu mai batar da shi kuma wanda ya bata babu mai shiryar da shi ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama bawan Allah ne kuma manzon Allah ne Allah ya dadin tsira gare shi da mutan gidan shi da sahabban shi da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa har zuwa tashin alƙiyama a ni da ke magana sunana Muhammad Awal Adam alkunyata Abu Abdulrahman laqabina Albani ina magana ne kai tsaye daga masallacin markazin Salafiya number 46 Maja Road tudun wada Zaria jihar Kaduna Najeriya a yanzu da muke maganar ya yi daidai da karfe takwas na daren talata wanda ya daidai da daren ashirin da hudu ga ainihin wato watan almuharram ijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a shekara dubu daya da dari hudu da talatin daidai da tara wato sha tara ga watan januwari shekara ta dubu biyu da tara wannan shine kasar na farko daga cikin jeren giyar karatuttukan da za a ringa saurare insha Allahu ta'ala na wannan karatu wanda za mu bayani shi asalin wannan karatu karatu ne na majalisi idan muka ce karatu na majalisi a tsarinmu na makarantar darul hadisi salafiya ya sha bamban kuma da karatun aji ya kuma sha bamban da karatun ainihin gaba ɗaya da ake yi abinda muke nufi da karatun majalisi shine wasu darussa ne waɗanda za a rinka yin su su darussa na ɗaliban darul hadisi ne gaba ɗaya za a rinka haɗuwa ana yi a sakamakon wannan majalisin muka ga dacewar daga cikin tsarin ginin da za mu yi na darul hadis din akwai wata ƙa'a ita wannan ƙa'a wato babban ɗakin taro ne wanda ba kujeru ne a cikin shi ba shimfiɗa ce kawai a ciki a bisa tsari irin wanda aka ainihin saba a majalis na karatu tun daga salaf sukan ainihin wato samu wani fili wanda za su taru a waje ko a cikin masallaci ko a cikin gida ko a ƙofar gida ko a wata farfajiya shimfiɗa tabarni sai a zauna ainihin ana karatu ana kiran wannan karatu galibi karatun majalisi shi irin wannan karatun karatu ne na gina ɗalibai waɗanda ake ganin sun yi ƙwari ko sun yi ido domin a ƙara haskaka musu da bisa basirar da za ta ainihin taimake su don su ma su je su ci gaba da taimakawa addini to tsarin mubarul hadith tana da azuzuwa waɗanda su azuzuwan an yi musu sunaye ne da sunayen sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa har daga cikin ahlul baiti na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama matan shi da ƴaƴan shi da makamantansu a ƙarƙashin wannan waɗannan abubuwan su ne za su rinka haɗuwa in Allah madaukakin sarki ya so domin wannan karatun kuma abin da muke ainihin jan hankali shine dama muka ce ita darul hadis din ba a gina ta ba sai dai za a gina ta insha Allah tunda ta samu makar wato ta samu wuri wanda yake inda za ta tabbata insha Allah to a lokacin da aka gina din ne duk tsare-tsaren da muka tsara za su ci gaba da gudanuwa a tsari ba za a ringa daukar karatuttukan ba domin ba karatuttuka ne na wa'azozi da ba a ringa yadawa ba to sai dai saboda ana son ɗaliban su ringa komawa suna sauraron karatun don su fahimce shi da kyau ya zauna musu da kuma waɗanda ba za su samu damar zuwa ba don su ringa saurari su ma kenan wannan karatu ba wanda za a lallaba a ciki ba wata matsala wadda za ta cancanta a faɗe ta ta ilimi komai girmanta wadda za a ce ba za a faɗa ba saboda wani ba zai fahimta ba don dama ba ana yi ne don 'yan koyo ba ya kamata mu fito ƙarar mu yi wa kanmu mu yi wa kuma duk wanda zai saurari wannan karatun adalci duk wanda ya zama wa'azi yake son ya ji to in ya samu wannan kaset din ya je danne shi a daukan mishi wa'azi wannan kaset din ba zai amfanar da shi ba ba dan kuma ba domin al'amura ne ba a ringa tattaunawa na ilmomi masu zurfi wanda ya san bai dace da shi ba to in ya ji zai rode to kuma ba za mu ɗauki mas'uliya ta ai mana raddi ko mu karɓi kuskuren cewa mun tara mutane muna karantar da matsalolin da sun fi ƙarfin su ba a wannan karatu ne na majalisi ba karatu ne aka tara jama'a gari ake watsa musu ba karatu ne na duk wanda yake nan to an yi rijistar shi ne an ɗauki sunan shi ne a bisa ya cancanta zai iya ya yadda zai iya in ya gaba zai iya ba zai shigo ba in an gaba zai iya ba za a bashi izini ba na faɗin wannan ne don ya zama kan da garki saboda irin wannan karatun mun taɓa fara shi na littafin subulus salam a bisa irin wannan tsari muka fara tattauna wasu matsaloli sai wasu suka ji kasaɗin a wasu wauruka suka yi mota guda suka ce sun zo ne su mana nasiha irin waɗannan matsalolin gaskiya za su iya kawo da awa cikas suka ji yin duniya muka ce ba za mu karɓi nasihar su ba su kuma suka tashi akan sun yi mana nasiha mu ba mu karɓa ba mu kuma muka tashi akan ba za mu karɓa ba saboda nasihar ba a mahallinta ba ne domin shi kasar ɗin kamar mutumin da yake fama da ciwon kai ne sai ce sai a bashi ainihin maganin da yake maganin ciwon zazzabi ko kuma maganin sa gudawa ma'ana kaset ɗin dai ba na wa'azi ba ne kuma kaset ɗin ba na 'yan koyo ba ne kuma ana faɗin haka ne ba wai don ana faɗin wasu mugaye ko za a faɗi wasu munanan maganganu ba sai don matsalolin ilimi sun kasu nau'i biyu akwai matsalolin da suke na 'yan koyo ne wanda yake son ya koyi addini sai kaga ana karantar da shi qawaidi ahlari ishmawi ko arba'una hadis to wanda kuma ya riga shi kan shi malami ne yana karantarwa amma yana buƙatar ƙarin ilimi to bai kamata a ce kuma har abada ba a yi ta daddala a cikin karantar da shi qawaidi da arba'una hadis ba kenan za a tafi da zurfi to garin tafiya da zurfin nan wanda yake dan koyo in ya ji sai ya rude to in ya rude sai a ce a ai ba daidai bane ma ka ji a ƙarƙashin haka wanda ya zauna ya ji wannan kasar ya rude to shi ya ruda kanshi ba za mu ɗauki nauyin karɓan kuskuren ruda shi ba don haka duk wata mas'ala da ta cancanta a tsaya a tattauna ta in aka tattauna ta din a tattaune ta gaba daya to za a tattauna ta a tattaune ta gaba daya babu abin da za a saka ya ko miskala zarratin sai abin da ba a sani ba iyakar ta kenan to idan jama'a sun fahimci wannan sai a gane ma'anar majalisi din kenan sannan kasantuwar wannan tsarin karatu ne na fiqhu amma fiqhun kuma al-fiqhul muqaran wato fikihu ne wanda za a rinka ɗibo hadisai bayan an karanta hadisan sannan sai a ji hukunci da ko kuma matsayin hadisan a ilmanci a tattauna tattaunawa ta munakasha ta tattaunawa ta fahimta sannan a samu matsaya guda ɗaya akan cewa shi hadisin ya inganta ko bai inganta ba sannan waɗanne malamai ne suka ɗauki abin da wannan hadisin yake hukuntawa suka yi fatawa da shi shin sun dace saboda hadisin ya inganta ko kuwa ba su dace ba saboda hadisin bai inganta ba ko kuwa ba su dace ba saboda hadisin ya inganta amma shi hadisin daban da abin da su suke fahimta wanda suke gina hukunci a kai ko kuma sun dace amma shi hadisin bai inganta ba akwai hadisai ko ayoyin da suka fi dacewa a yi hujja da su akan wannan matsalar duk za mu tattauna wannan idan jama'a sun fahimci wannan kenan wannan karatu ne na rayuwa iyakar rayuwa shi yasa muka ɗauko littafin nailul autar muka sa da Allah zai taimake mu cikin rahamar shi mu sauke wannan littafin za mu sake ɗauko wani littafin ne wanda yake akan minwalin wannan tsarin akan wannan tsari shi ma sai mu sake sa shi wanda za a tattauna kamar ko littafin almuhalla ta ibn hazmin ko makamantan ire-iren waɗannan to kaga duk waɗannan littattafai ne waɗanda maka sa wa dan koyo sai a ruda shi wani ma sai ne ya rubo bar addinin musulunci ne ba dan koyo saboda matsalolin za su fi karfin fahimtar shi saboda haka kai dan koyo ka tsaya ka ci gaba da koyo kana tatata har Allah madaukakin sarki ya sa a samu maka keken doki wanda zaka iya rikewa kana tashi da shi Allah madaukakin sarki ya taimake mu littafin da zamu ringa karantawa akan wannan ainihin darasi a wannan majalisi shine littafin Nailul Autar na al'imamu Muhammad ibn Ali al-Shaukani littafin da aka fi sanin shi da cikakken sunan shi ne al'autar min asrar muntaqal akhbar sai dai akwai dogayen bayanai waɗanda su waɗannan bayanan za su zo a matsayin muƙaddima ne da farko tukuna muskar da take hannuna muskar subhi ce wani malami ne mai suna muhammad subhi ibn hassan hallaq dan kasar su shaukanin ne shi ma mutumin kasar yaman ne yana nan da rai shi yana ta aikin ta hakikin littattafan shauka ne a yanzu wannan naurul autar da ke hannuna ta hakikin wannan malamin ne wanda daru gunul jauzi suka ainihin buga shi yau shekara biyu ko uku da suka wuce kuma an buga shi a cikin mujalladi goma sha shida ne ya yi ta hakiki na ainihin littafin tun daga nassoshi da hadisan sannan da kuma takrijin ayoyi da ainihin hadisan da kuma takrijin matsaloli da kuma wasu al'amura waɗanda za mu ji insha Allah ta'ala ban san tsawaita sun ce kuɗan saurari wasu abubuwa waɗanda a yau za su zama mana muƙaddimar yau idan waɗannan abubuwa suka zama muƙaddimar yau to karatun da zai biyo bayan mai ruwa shi ne zai faɗo a cikin inda ainihin aka yi muku kwafi na hannunku don haka sai ku saurara daga abubuwan da shi malamin mai ta hakikin ya rubuta nake son dan tattakaito wasu abubuwa in karanta ya fara da baitocin wasu waƙoƙi wanda ya ɗauko su daga al'imamu abu hayyan al'andalusi inda yake tamassaltu bima qalahu abu hayyan al'andalusi idati lahum fadlun alayya wa minnatun fala amhaba ar-rahmanu anni al-aadiya ومو بحثوا عن ذلتي فاجتنبتها ومن نافسوني فاكتسبت المعالية أقول جدا معلمين هرش اللارسي كما معلمين تفسيري شيني الإمام أبو حيان الأندلسي yana da ainihin tafsirin shi da ya sanya mishi albaharul muhit albaharul muhit sai shi wannan malami abu mus'ab Muhammad Subhi ibn Hassan Hallaq sai ya yanko wasu baitocin waka da wannan baitocin waka in ka so da Hausa zaka iya kiran su habaiti yace idati lahum fadlun alayya wa minnatun yace makiyana suna da wata daraja da kuma wata baiwa yadda suke mini ko sun sani ko ba su sani ba ma'ana makiyana suna taimakona dan haka suna da wata kima suna da wata daraja suna da wani mukami a wurina su makiyan nawa don haka sai shi ya addu'a yake fala azhabar rahmanu annil aadiya kada Allah ya karar da makiyana Allah ya bar makiyana Allah ya karo su kada Allah ya sa su kare sai ce humu bahafu an zallati su makiyana kullum suna ta bincike ne su gano kuskure na da zanewar kasata da suka gano suka faɗa da ni kuma na tabbatar abin da suka faɗa gaskiya ne sajita nabtuha sai na nisanci waɗannan abubuwan nawa na kurakure na jajjara su wa hun na fasuni su abin da suke gogoriyo suke da ni don su kifar da ni akan waɗannan kurakuran fakta sabtul ma'aliya ni ko garin haka sai na samo darajoji a ƙarƙashin haka abin da waɗannan baitoci suke nunawa shine malamin da ya ta haƙiƙin wannan littafi ta iya yiwuwa wasu ya zama makiya ne mahassada su duba su kushe su yi surutu su yi kaza su yi kaza su yi kaza sai ke to dama su makiya suna da wannan darajar ita ce su abin da suke nema shine kuskure da kuma ba daidai dina ba ya ce to ni kuma sai nake roƙon Allah Allah ya ƙaro irin waɗannan mutane da za su ta fito da kurakurai na ni kuma Allah ya taimake ni wajen duk abin da naji kuskure na ne in marmaza in gyara dan haka sai zama madadin na faɗi ma'ana riba nake ci da ɗaukaka sakamakon wannan ƙoƙarin kifar da ni da suke yi wannan baitocin waka suna da kyau ainihin musamman ga masu da'awar yau su ainihin haddace su domin akwai wa'azi a cikinsu da su ya fara shafin farko na ainihin wato littafin a inda bayan ainihin wato an sa wasu godiya da ya zuwa ga malaman shi da wasu magabata haka sai ce awwalan muqaddimatul muhaqqiq ya khutbatul haja bayan ya amma ba'du sai kuma yace wa ba'd faqad adraka al-imam ash-shawkani rahimahullah مدى أهمية التبلع في علم الحديث لمن أراد تحمل مسؤولية الاجتهاد إمام الشوكاني الله مدى وكين سلطة جافر تامشي يا gano matuƙar muhimmancin mutum ya koyi ilimin sunna ya sha wa ƙoshi a cikin ilimin hadisi ga duk wanda yake son ya ɗauki mas'uliya ya ɗauki nauyi na ijtihadi duk wanda yake so zama babban malami har ya kai yana iya fitar da hukunce-hukunce yana tattaunawa to imamu shaukani sai gano akwai bukatar duk wanda yake da wannan siffar to ya sha ilimin sunna ya koshi wal ishama fi huquqish shari'a al gharra haka kuma duk wanda yake son ya bada gudunmawa game da ainihin haƙƙoƙi na shari'ar musulunci wannan mai albarka mai haske da manzon Allah ya zo da ita sallallahu alaihi wasallam min fiqhin wa tafsirin na daga ainihin gudunmawar da yake so ya bayar game da ainihin fiqhu da tafsiri da abubuwan da suka shafi fahimtar da mutanen shari'a to duk wanda yake son waɗannan abubuwa ya hidima a cikin shari'ar musulunci jama'a to lallai da ya tashi ya yi ilimin ainihin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فقال في كتابه أدب الطلب ومنتهى الأرب da abin da al'imamu shaukani ya faɗi a cikin littafin shi mai suna adabu talabi wa muntahal arab arabi a cikin wannan littafin imamu shaukani ya ce inna shagaltu da ainihin wato masu neman ilimi za su yi da shi aibul hadisi a'azamu min istighalihi min istighali ahli sa'irin fununihi dukkanin ainihin wato masu son su shagaltu da ilimi to haƙiƙanin al'amari su shagaltu da ilimi na hadisi shagaltuwa mafi girma ko kuma fiye da irin shagaltuwar da masu shagaltuwa da sauran fannoni suke yi watan ƙihahun lahu da kuma su shagaltu da tace hadisai su gane hadisi ka za tabbata wannan bai tabbata ba wata hajjidahu da kuma tsaftace shi wal ba'sa an sahihihi wa ma'rifata ilalihi da bincike game da hadisan da suka inganta da kuma sanin waɗanda suke da illoli wal ihata bi ahwali riwatihi wa ita'aba anfusihim fi hadha ash-sha'an da kuma kokarin bincike da kuma gano keke da keke game da halin dukkan masu riwayar hadisai da kuma kokarin wahalar da kai akan duk yadda mutum zai yi ya ga cewa ya ainihin wato yi hidima ga wannan ilimi abin da yake cewa malaman hadisi in ka ɗauke su ka haɗa su da sauran masu fannoni kamar lugal arabiya ko malaman tafsiri ko malaman fiqh ko makamantansu to malaman hadisi su ne suke tsayawa suke hidima fiye da duk wasu masu hidima ga ainihin fannin su suke cewa mala ya ta'abuhu ahadun min ahlil fununi fi fununihim irin wahalar da malaman hadisi suke wajen hidima ga sunna to sauran masu fannoni ba sa yi da nasu ainihin fannonin hatta sara talibul hadisi fi tilka al-usuri la yakunu taliban illa ba'da an yarhala ila aqtarin mutabayina har a zamanin da ya zama ɗalibin hadisi ba zai zama ɗalibi na hadisi na haƙiƙa ba sai ya yawo ƙasashe masu nisa wa yasma min shuyukhin idda ya ji kuma ainihin ilimin hadisi a wurin malamai masu yawa wa ya arifa al-aliya wal nazila ya san ainihin hadisai waɗanda ke da isnadi waɗanda suke gajeru da hadisan da ke da dogayen isnadi wa gaurahu da kuma sauran nau'uka na hadisai ala wajihin a bisa fuskar da لا يخفى عليه مخرج الحرف الواحد من الحديث الواحد yadda duk yadda kalma ta kai ta komo ba za ta ɓace mishi ba inda a cikin hadisi ce saboda mai saboda ya bi malamai lungu lungu ya ainihin yawo gari gari ya bi ya tattaro ilimi din fadlan an ziyadatin ala zalika balle kuma ƙarin da za a samu akan abin da zai zo akan wani hadisi wanda dama ake da shi ma'ana in ka ɗauki imamul bukhari zai zama maka kyakkyawan misali a wannan magana da imamul shaukani yake imam shaukani in ya ji hadisi daya sai ya ji ga malamai goma sun rawaito wannan hadisin zai rinka bin su ɗai ɗai ɗai ɗai ko da zai samu ko ƙarin harafi ko kuma ƙarin wani abu wanda babu a cikin wancan akan hadisi daya balle kuma a ce an samu wani ƙarin lafazi ko wata ƙarin jumla a cikin hadisin wanda yake ba ta kawo wani ƙarin hukunci to a wannan lokaci ɗalibai na ilimi suna wahalar da kansu na hadisi wajen su yi wannan ainihin hidima wannan dan takaitaccen bayanin da malamin ya ɗauko mana kenan daga wancan littafin na shi shaukani sai kuma yake sun ma'azafa shi kitabihi adabu talab sannan imamu shaukani kuma a cikin wani littafin nashi mai suna adabu talab waɗannan littafan dukkan su Allah ya mallaka mana su da ikon shi da iyawar shi littattafan kuma duk baki ɗaya shi wannan malamin shi yake ta haƙiƙin su sun fi guda ɗari biyu kuma yana yana ci gaba da ta haƙiƙin su mu kuma muna ci gaba da ainihin mallakar su insha Allah ta'ala ya buge dukkan abubuwan da shaukani ya rubuta shi kuma yana nuna kokarin haƙƙaƙa nasoshin da hadisan da ayoyin don ya fitar da duniya su Allah ya saka mishi da alkhairi Imam Shaukani ya ci gaba da bayanin waccan maganar da ya faro da muntakidan ulama'an ulama'a kibaran li adam dirasatihim ulum al-hadith wa fununahu yana mai ainihin wato zargi ko cin gyaran wasu malamai manya-manya waɗanda ake ganin cewa waɗannan sun kai sun kawo a ilimi amma mai shokani sai zarge su ya kushe su ya aibanta su ba don komi ba saboda kin darasin ilimin hadisi da suka yi a lokacin suna ɗalibai suna ɗalibai ba su yi ilimin hadisi ba suka yi gari sun zama kiɗa kiɗan malamai a cikin fannin fiƙiru a fannin larabci a fannin tarihi sai yayi gari wancan rashi da suka yi na ilimin hadisi suna ɗalibai sai bayyana a halin rubuce-rubucen su na fikihu da halin rubuce-rubucen su na lugar arabiya da halin rubuce-rubucen su da suke na tarihi da makamantan haka barka ji abin da ya ce wa man arada al-wuquf ala haqiqati hadha falyanzur mu'allafati jama'atin hum fil fiqh bi a'la rutba yace wanda duk yake son ya ga kyakkyawan misali na ɗaliban da suka yi hidima ta koyon ilimin hadisi suna ɗalibai da suka zama malamai sai abin ya bayyana to da kuma haɗarin waɗanda haɗarin da waɗanda ba su wannan hidimar suna ɗalibai da koyon ilimin sunna ba suka waye gari sun zama mujtahidai sun zama malamai to wanda duk yake son ya ga misalin irin wannan ya dubi manya-manyan littattafan da aka samu wasu manya-manyan malamai sun rubuta waɗanda a wajen fikihu waɗannan malamai sun kai daraja mafi ɗaukaka ma'a tabarhuri fi funurin kafira tare da cewa sun yi zurfi kuma a fannoni mabambanta kal juwaini kama ainihin ibn al juwaini wal ghazali da ghazali wa amsalihim da makamantansu fa innahum idza aradu an yatakallamu fil hadisi ja'u bima yudhiku sami'ahu wa ya'jab idan gazali ko ibn al ne ko makamantan suka zo daki magana a cikin hadisi sai ka ga sun zo da abin da duk wanda ya ji zai kyalkyale da dariya sai ta tuntsura dariya sai a ce yana wa malaman nan dariya ne yasa yake musu dariya baban kuma ba saboda halata talab lokacin da suke koyon ilimi ba su koyi ilimin hadisi ba ba su taballi ba su tsaya sun fahimce shi yadda ya kamata ba don haka kuma lazimin fiqh sai ka iya hadisi lazimin lughal arabiya sai ka iya hadisi lazimin tarihi sai ka iya hadisi lazimin tafsiri sai ka iya hadisi to yanzu sun yayi gari duk duniya sai ake ji a tafsiri amma in an suna cikin tafsiri suka zo dace magana akan hadisi wanda duk ya ji maganar da suke in ya san hadisi shi din to zai ta tuntsar dariya saboda suna maganganu ne waɗanda yake ko kaɗan maganganun ba su kamata a ce ɗalibi ne ma yake yin su ba balle malamin da ake gani ya kai irin wannan martabar a ƙarƙashin wannan sai ke cewa li'annahum يردون الموضوعات domin sai gaji suna kwararo hadisan ƙarya fadlan an ad-da'af balle kuma hadisan masu rauni wala ya'rifuna zalika kuma ba su san haka ba wala yastumuna lahu kuma ma ba sa lura da haka za su ta kwararo hadisan ne ba su ma san ba su da feelings ba su da shu'uri akan cewa ma ga ta'adin da suke yi wala yufarriquna bainahu wa bain ghayrihi har sai zama ba sa iya bambance tsakanin waɗannan irin hadisai na ƙarya da kuma waɗanda suka tabbata wa sababu zalika sababin haka adam ishtighalihim bi fannil hadisi kama yanbaghi rashin shagaltuwarsu da fannin hadisi a lokacin suna ɗalibai kamar yadda ya kamata sami a bara na je ƙasar makka akan wani assignment wanda ya zaunar da ni har tsawon wata biyu bayan mun yi sallah a wani masallaci na cikin wata anguwa a makka sai muka haɗu da wani wanda mun daɗe da misali ba sai muka zauna muna tattaunawa muka zazzauna muna tattaunawa sai wani babban malami ne kan ka gan shi suka ce ma daga sama yake in a irin yadda suke shiga haka ne sai zai sai ce ku ji tsoron Allah ku daina hira a masallaci li'anna al-hadith fil masjid ya'kulu al-hasanat kama ta'kulu an-naru al-hataba sun ce mishi to wannan dai hadisi bai tabbata ba sannan kuma yana cikin ainihin shari'ar salaf suna ainihin zantuttuka a masallaci matukar ba zantuttuka ne waɗanda suka haramta ba don haka muna baka haƙuri akan hadisin ka ba tabbatacce bane ba hadisi bane batilul la aslalahu na biyu kuma magana da muke ba wadda ta saba shari'a ba ce don haka ba mu saba abin da ya tabbata a cikin shari'a ba sai ya faɗa kullum ahadith indakum da'ifa kullum ahadith indakum madi'a yake ba kullum ahadith indakum da'ifa ai ku da ma da hadisan duniya na da'ifa ne a wurin nace eh maganar dai tana nan mu da muke maka dukkan hadisan duniya ba wannan kuma ka ga ƙarya kai amma hadisin kare da ka kawo yanzu to wannan hadisin ƙarya ne bai da asali to kun ga irin ta kenan to sai da aka tashi ana mamaki sai ne ka ni hada ku da wannan malamin ka baka baka ba nace a'a shi ya hada kanshi da mu ya sami mu muna tattaunawa eh ya saka mana baki garin yi mana magana ya sa hadisin da bai tabbata ba nace mishi to hadisin shi fa bai tabbata ba to wannan ita ce irin matsalar za ka ga inganta ya haɗa ku da su ko ta munasaba sai ka ga sun ka hadisai waɗanda in ka ji suka kalkale da dariya ta wata fanfan ina fata an gano to menene haɗarin shine halatar talab lokacin koyo shine ba su tsaya sun koyi abin da ya kamata a ce basic ne na ɗalibi ya riga ya koya ba kamar misali yanzu za ka ji manya-manyan mutane wasu ma professors ne a cikin wasu fage in suka je suna turanci sai ka rinka dariya saboda kalmomin turanci in suna furta su sai ka rinka jin harshen uwa yana tasiri a kai ko kuma ka ji gaba ɗaya ba sa faɗin su daidai muna sakandare wani babban mutum zai na turanci sai zai zai ce karakta sai ce karakata sai yara suka tunkure da dariya to ka ga me ya haka shine halatar talab lokacin da kake koya kana buƙatar ka tsaya ka koyi abin da ya cancanta kenan yanzu in kun fahimci wannan magana shaukani ba labari yake bamu ba yana jan kunnen mu ne yanzu da muke ɗalibai mu tsaya mu yi taballu'i da ilimin hadisi kafin wancan lokacin ya zo kanmu ina fata an gane sai ke cewa in ta wannan magana da ya ɗauko ta ƙare sai malam shi da kanshi sai wani ta'aliki sai ce falza najibu shaukani ya kad akasa fi awa'il talab don haka muka sami shaukani a farkon rayuwar shi ta neman ilimi ya dukufa wa mai'atu shabab ala dirasati alhadith sharifi wa ulumihi bi juhdin kabir muka ga lokacin da kaifin samartaka ya dage yana koyon karatun hadisi da ilmomin hadisi da dukkan wani kwazo da kokari da zai mai girma wa fahmin hasishin da kuma kaifin fahimta yasa kaifin fahimta ya tsaya ya fahimta wa idrakin baligin da saurin gano abu cikin gaggawa matuƙa da itirafi shuyukhihi wannan maganar da muka faɗi malaman su sai suka furuci da ita wa hum kibarun fi asrihi su ne manyan malamai a zamanin shi su suka fara ba da wannan shaida a kan shi kafin mu da muke karanta wasu abubuwa na tarihin shi mun faɗi haka sai ce fa akhadha anhu as-sahih littafai as-sahih kamar sahih al-bukhari sahih muslim ibn hibban ibn khuzaima sahih na ibn sakan da makamantan duk waɗannan tafan sai da ya zauna ya koyo su a wurin malaman shi wasunan da sunan kamar abu dawud da turmidi da nasa'i da ibn majah da dara qutni da bayhaqi da makamantan su wal masanid da masanid kamar muslim na abu ya'la muslim na imam ahmad muslim na duk waɗannan masanid ya koya koya wal ma'ajib da ma'ajib mu'jam al kabir mu'jam al sabir mu'jam al awsat والمستدركات بل تتفق المستدركات كما مع الإمام الحاكم المستدرك على الصحيحين والتخاريج ده تخريجين أينه اللي تتفق كما تخريج ده ابن الملقن يو أينه اللي تاسم الهداية ده ممكن أن تنسوا والشروح ده اللي تتفق من شرحوه وأن ده معلمي فكرة أكثر وسا أينه اللي تتفق بالإضافة إلى دراسة علم مصطلح الحديث وأن تلت تتفق من حديثي فكما يحدى دمي da littattafai ko kuma da karatu na ilimin hadisin waɗancan littattafai na hadisi ne to waɗannan kuma sai ya haɗa da ilimin hadisin shi kanshi wa anwa'ihi da kuma nau'uka na ilimin hadisin wa ma'rifatu darajati ulama'ihi da sanin matsayin darajojin malaman hadisi menene bambancin wanda aka ce muhaddis da wanda aka ce hafiz da wanda aka ce hujja menene bambancin sika da sabt menene bambancin ba'ifi da munkar duk waɗannan shaukani ya tsaya kowa tun yana saurayi wa salatu da rijalihi wa riyatihi sannan ya tsaya koyi sarƙoƙin hadisai da kuma mazajen hadisai da kullu ma qila fihi min ta'dilin aw jarh duk wata magana da aka yi mummuna ko magana alheri game da malaman hadisi waɗanda ke ruwaito hadisai sai da shaukani ya tsaya koya tun yana ɗalibi wa ghairu zalika kafir kuma da waɗansu abubuwa masu ɗimbin yawa hatta ba ta hujjatahu har sai da ya gari ya zama hujjatul hadis ya zama babban malami ya zama hujja a cikin hadisi wa naqidahu kuma ya zama cikakken bakani ke na hadisi mimma sa'ada zalika al-imam ash-shawkaniya fi mutaba'ati hayatihi al-ilmiyya wal 'amaliyya بالتدريس والتأليف في فنون عدة wanda wannan abin da ya yana saurayi ya tara ilimin da ya kamata shi ne ya taimake shi a lokacin da ya fara rayuwa ta ilimi da aiki da karantarwa da rubuce-rubuce a fannoni masu dama don ya riga ya tattali abin da ake kira ala kayan aiki don haka lokacin da aiki ya taso sai don ya shirya ko kun fahimta jama'a Allah ya taimaka rubin mashagilihi tare da yawan ayyukan shi imamu shaukani yana da ayyuka masu yawa amma kuma ya rubuce-rubuce masu yawa wa mas'uliyatihi da kuma irin ayyuka waɗanda ya ɗora wa kanshi da waɗanda aka ɗora mai don imamu shaukani alƙali ne har ya kai kuma alƙalin alƙalai wanda ake cewa shugaban alƙalai to ka dubi irin wannan ya zama a ce ƙasa gaba ɗaya kai ne shugaban alƙalai ga harkar rubuce rubuce ga harkar karantarwa me yasa rubuce rubucen da karantarwa ba su mai wahala ba don ya tashi sun so riga sun zama jini gare shi amma in ya zama a lokacin zai je yana koyi ka koyar ne yana koyo da girman shi kuma yana koyarwa kuma shi ne babban alƙali kuma yana waɗannan rubuce rubucen ba za su haɗu ba amma yaya aka yi waɗannan abubuwan suka haɗar mishi a lokaci guda kuma ya iya yin su a lokaci guda shine saboda mafi wahala daga cikinsu shine ilimin ya shirya mai tun yana ƙarami don haka da ya girma ba da ilimin da karantar da shi da rubuta shi da yi mishi wahala ba sai zama sauran mas'uliya kuma dama wannan na manyan mutane ne kuma ya rayu da ruwa don babban mutum don haka abin da mai wahala ɗauka ba sai ke cewa ya shira suke husumihi da kuma irin ɗaukar hankalin shi da abokan husuma suke don imamu shokani sai da ta kai akwai littafi wanda ya rubuta sai darasi na gaba zan zo muku da shi tarihi ne insha Allah ta'ala nashi da sauran malamai da al-badr al ya rubuta akan malaman zamanin shi ne da shi da iyayen shi da malaman shi da sauransu ya faɗi irin yadda ya sha wahala da su amma duk da wannan abin da yadda sun ɗauke mishi hankali ba za ka zo ka ji irin abubuwan da yake faɗi da kanshi Allah madaukakin sarki ya taimake ni sai ke cewa wa jahalatu jamidina almuta'assibina da kuma irin wauta ta waɗanda suke yan ainihin wato ba su ba ba ta gani waɗanda in suka rike ra'ayi sun rike shi rike rike na riƙau muta'assibai masu ainihin wato ta'assubanci da mazhabai ya yi fitina ya yi fama da waɗannan amma duk ba su hana shi ayyukan da ya saba yi ko waɗanda suka cancanta yi ba wa mailihim ila takalid da kuma karkatar su zuwa ga takalidanci su sun karkata zuwa ga takalidanci abu shehu yana abu malam ne shi kuma yana ta magana a koyi ilimi a yada ilimi a yi ijtihadi wa i'rabihim an al-amal burhan tare da kai da kai da suke game da aiki da hujjoji wato wani abu mamaki shine shaukani ba yayi rubutu akan masailu bane kawai na ilimi hatta mas'alolin da ya kamata yan jaridun zamanin shi su ruwaito gaba daya shi ya ruwaito abubuwan da kanshi ya rubuta komai don haka duk abin da ake bukata da ya shafe shi daga gare shi ake ɗaukowa ba a zuwa a ce wane ya ce kaza shi da kanshi ne sai ka biya an ce bar ka ji abin da ya ce game da kaza duk wata hadisa duk wani abu da ya kamata yakan zauna ya rubuta abin shi da kanshi kuma Allah cikin rahama shi sai tsare mana waɗannan littattafai gaba ɗayan su babu wani littafi na shaukani wanda ya bayyana cewa ga sunan shi amma ba a san inda yake ba wannan malamin subuhi duk ya same su yana nan yana ta aikin haƙƙaƙa su Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alheri to waɗannan ainihin bayanai ke ne to waɗannan kamar da nake na ɗan ainihin tsukkaro mana kaɗan daga cikin abubuwan ne waɗanda in Allah ya so wannan wurin ma ina ganin suna daga cikin abubuwan da ya kamata a samun muku ku yi foto sa ɗinsu don ku zo ku karanta su domin suna da fa'ida ga ɗaliban ilimi ƙwarai da gaske domin a nan ne yake irin waɗannan ainihin bayanai akan cewa duk da irin wannan kayaniya gaba ɗaya bai ɗaga kai ainihin wato ya dubi duk irin waɗannan abubuwa ba gidan kaɗan daga abin da yake cewa ce summa kuntu idza faragtu min akhd fannin min al-funun aw musannafin min al-musannafat ala shuyukhi aqbala jama'atun min at-talaba ilayya wa awwalu alayya fi tadrisihim fi dhalika فكان يأخذ أطرابي شيء من الحسد الذي لا يخلو عنه إلا القليل yace idan na je na koyi wani fanni daga cikin fannoni na je na kware a kai ko na je na koyi wani littafi cikin kafai sai na je na kware a kai daga malamai na sai kuma a samu da yawa ɗaliban ilimi ne kuma sai su tunkare su zo su koya in suka je suka koya ni kuma sai in ba su lokaci sai in karantar da su yace to wannan sai kuma yasa sa'o'i na da tsara na sai ainihin hassada ta rinka ɗaukar su wanda dama ita hassada kaɗan daga cikin mutane ne suke kuɗuta daga gare ta sun mutakasarar talabatu alayya yace sai ɗalibai suka cincirin da suka taru a gare ni da yawa sai ulumul ijtihad waɗanda suke koyan ilmomin da da su ne ake malanta su ne ake kira ulumul ijtihad ko ulumul ala su ne ulumul qur'an usulul tafsir usulul hadisi usulul fiqh usulul tarikh lugha al-arabiyya aqida da makamantan waɗannan ilmomi su ne in ka same su za a ce ka tattara ilimi na ijtihadi na ka zama malami yake to sai ɗalibai suka da suka taru suna ta koyon waɗannan ilmomi wa gairi hada ma waɗansu ilmomin wa akhadhu anni akhadan khaliyan an ta'assub kuma ni ilimin da suke koyo a wurina babu ta'assubanci ba ina gina su akan kowa bane ina gina su akan dalili ne saliman min al-i'tisaf ina koyar da su ilimi ne lafiyayye ba tare da ainihin su sowa ne a cikin ainihin mazhaba su kiwana ba a'a su bi dalili kawai su ki abin da yake babu dalili فكنت أقرر لهم دليل كل مسألة لأنك دليل قوة مسألة النبي سينا تبطي يبقى لبينا وأوضح لهم الراجحة فيها سنن تبطى مس منيني أبن ديك أسلري منيني يكركتا مبتو إنينا مس دليلهم أنه أبن وأصرح لهم بوجود المصير إلى ذلك سنن كنا في انتو قرر in gaya musu to duk abin da mai gane fa shi ne yake daidai to dole ne kuma za mu bi shi wa kanu qad tamarramu ala qad tamarramu wa arafu ulum al-ijtihad to ɗaliban sun saba kuma sun san waɗannan irin ilmomi na ijtihadi wa dhahaba annum ma takabbarat bihi fitaruhum min al-mughayyirat irin ɗabi'un da suke canza sauran mutane waɗanda suka lalata tunanin sauran mutane sai wani su duk babu irin waɗannan ɗabi'u tattare da su wannan kaɗan ne na tsukuro mana sai ka ci gaba da karatun abubuwan za ka yi har inda yake cewa fa za da zalika al-mukhalifina adawatan to masu saba mini sai wannan ya ƙara musu kina sannan wa mana'atan da kuma ainihin nesa da ni wa hasadan da hasada wa buhudan da kuma ainihin kiyayya wa atlaqu alsinatahum bidhalika suke ta sakin harshen su suna maganganu ire-iren waɗannan na kiyayya da gaba da hasada wa kana ma'a zalika taridu ilayya abhasun min jama'atin min ahli al-ilmi as-sakinina bi san'a yace muna nan a haka a garin sai kuma in ga wasu mas'aloli na ilimi sun taso daga wasu malamai masu ilimi waɗanda ke zaune a nan garin san'a a cikin ƙasar yaman wa ghairihim min ahli al-bilad al-ba'ida da waɗansu mutanen ma daga garuruka masu nisa wal madainin na'iya da kuma madinoni wato birane waɗanda ke nesa da san'a wato a halin haka da muke zaune sai a taho min da wani bahasi a ce alaba ta malam muna bincike ne akan kaza kaza kaza kaza shine muke son bayani akan kaza irin waɗannan tambayoyin sukan zo daga malaman ƙasar na san'a daga kuma waɗanda suke daga wurare mabambanta فأحرر لهم الجوابات عليهم في مسائل مستقلة don haka sai in samu littafi na musamman sai in rubuta akan ba da amsa irin waɗannan mas'alolin min ma yurabbu kalamu bati li tahsil zalika to sai kuma ɗalibai na sai su ce kafin a aika da wannan amsar ƙasar da aka aiko da tambayar su ma suna so su samu su kwafa ina fatan kun gane ya tunta shirfin nasu to in suka kwafa sai kuma abin ya yaɗu a cikin mutane fa idza waqafa alaihi almutaassibuna idan in sai baba ta ji ta gani suka gani ma'ana yan ra'ayi riƙau na mazhaba in suka ga irin wannan abin to sai kuma yara auhu yukhalifu ma ya ata kibina suka ga wannan abin da na tabbatar ya saba abin fa da suka kudurce istashatu ghadaban sai su cika da fushi wa arabu zalika ala man yarjuna minhu almuwafaqa duk wanda suka san zai dace da su akan kin wannan abin sai su je su nuna mai wal musa'ada zai su nemi taimako wurin duk wanda suka san cewa zai yadda da a haɗu a soki wannan abin sanin salibin da lisanihi wani da harshen shi zai yi suka ya bakan magana wani utaridin da kalamihi wani alkalamin shi zai sa ya raddi to ina son ku natsu da kyau ku ji wannan halin na gaya muku shauka ne yake ruwaito matsalolin shi da kanshi an sace zai bayar shi zai bada amsa ne kasar indiya ne ya za a tafi a kai ta ko za a tafi ne za a kai ta kasar sham amma sai ɗalibai su ga to alaba fata malam kafin a kai ya kamata mu kwafe in ka kwafe sai abu ya a gari idan ya a gari malaman cikin gari kuna jin me yake cewa wasu da baki za su suka wasu da mai da alƙalami sai ce wa ana musamman alama ana fihi ni kuma sai in doge akan abin da nake akai ba zan ce to bari in dawo in sake ba su ansa mahaɗin shanta ke ba sai ce la an sani anhu ba zan kauce daga abin da nake ba wala anula an tariqatin lati ana fiha ba zan kauce daga kan hanya ta da nake akai ba wa kafiran ma yarfa'una dalika ila ma man la ilma indahu min ru'asa'id dawla in sai da na ki kula abin sai kuma su tafi suna neman waɗanda suka san cewa jahilai ne daga cikin masu mulki الذين لهم في الناس شهرة وصولة ودم سكة شهرة بكربوا أو المتالي فكان في كل حين يبلغني من ذلك العجب abin mamaki yakan yakan yakan riske ni ma'ana wani lokacin za su kai irin wannan tsibinin shaukan ya faɗi irin wannan a cikin albadar tsalo in suka kai irin wannan tsibinin zuwa ga wanda suke ganin cewa wannan zai iya amfani da ƙarfin mulki ya dawo ya faɗa da ni shaukani akan haka sai kuma shi wannan din yace to amma wannan abin kuma ya alheri ne shi ne sauka ne yace sai kuma mamaki ya kama ni sun sun kai gida a sun je sun kai tallan abin ne sai ce to yayi nasu gani man yuzhiru lil mawadda masu kauna ta kuma wadanda suke bayyana kauna su kuma sai su rinka mini nasiha wa man la yakhfa alaihi haqiqatu ma aquluhu wa haqiqatuhu ma i'tirafihim بأن ما أسلكه هو ما أخذ الله على الذين حملوا الحجة yake waɗanda ke tare da ni kuma akan wannan abu waɗanda suka san gaskiya ne sai su ringa nuna mini cewa wallahi in ci gaba abin da muke yi din nan shine alƙawarin da Allah ya yabi wanda ya sanar dalili to abin wanda ya sanar dalili zai bayyana dalilin to abin da kake daidai ne ci gaba da yi lakinnahum yata'allamuna bi anna al-wajiba yasqutu biduni dalika sai dai kuma ba su nuna cewa to ko da yake ko da ba a haka ba in dai an karantar da jama'a to wajibin ya tabbata amma haka din nan da aka yi to kuma an fita daga cikin ainihin zargin da Allah zai inda ba a yi ba wa yadhkuruna ahwala ahli zaman sai su rinka faɗin halayen mutanen zamanin wa ma hum alaihi da irin munanan halayen da suke akai wa ma yakhshawnahu min al-awaqib da kuma cewa su ma sauran malaman nan fa suna son irin wannan abin amma me zai biyo baya shi suke tsoro shauka ne ce in an faɗan ka fala arfa ili zalika ra'asa ba ma na daga kan bibiyan nan maganar wala ya ayyulu alaihi ba ma na damuwa da ita waɗannan duk maganganun a cikin littafin shi albadru tsale aka ɗauko su to jama'a wannan yar muqaddima ce na dan ɗibo kai wadda shi ne ta haƙiƙin ya dan fara wata sharar fage yanzu ka fara fahimtar wasu abubuwa to sai yake cewa wa amma kitabu nailul autar shi ko littafin nailul autar فإنه يعد من أجل مؤلفات الإمام الشوكاني وأشهرها وانا بجسكيل كفان دا أكي سكا وانا شوكاني يبن دا سكا في قوة مو درجة دا كمان كفان دا سكا في قوة مو شهرة بل لعله أكثرها متانة تنبئ عن عظيم الجهد المبذول فيه كي ما وانا لتافي يغنى كل تكفان شوكاني باب لتافي بكي وانا دائي ba don komi ba sai irin sadaukarwa da ƙoƙari da shaukani yayi ruguma annahu yu'tabaru bakurata na tujil ilmi al-mawsu'i al-kabir tare da cewa wannan littafin jama'a da kuke gani ake da yafi duk littafan shaukani ya fi su shahara ya fi su daɗi kuma yana daga cikin littafan da shaukani ya fara rubuta bayan da ya gama makaranta wanda yake a ɗabi'ance ya kamata a sami irin wannan ya fi kowanne yawan kurakurai ya fi so mu yawan kaza amma kuma sai ji kowanne daɗi daga cikin tafansu da sauran me yasa saboda dalilan da aka ambata a baya bai yi da tukuni sai da dahu don haka da farkon rubutun da tsakiyar rubutun da ƙarshen rubutun sai ga kamar babu bambanci domin san da ya fara rubutun ya rubuta ne a yame na ba wai a ɗan koyo ya rubuta shi ba jama'a kun ji wannan magana me yasa shaukani ya sharhin wannan littafi sai nuna yake wa kadu shari'a في تعليقه بإرشاد شيخه شيخيه العالمين العالمين الكبيرين عبد القادر ابن أحمد والحسن المغربي وأتمه بعد موتهما ما لم يجد بابين ذكر منين أكن سوايات ما تكيشره وأن اللتاتي ما لم يجد نفر كودة جسدين سيني الشيخ عبد القادر ابن أحمد لكما الشيخ الحسن المغربي يفار الشرح وأن اللتاتي بسيني على من تكبار الشاورة amma Allah cikin ikon shi kafin ya gama sharhin waɗannan malaman da su rasu kun ji wannan jama'a Allah madaukakin sarki ya ainihin gafarta musu gaba daya kamar da nake ina dan tattakaito mana ne daga cikin shi muqaddimar mai tahqiqi fa sai kun yace wa qad istamala mail al-awtar ala mazaya salla an tujada fi ghayrihi min al-kutub al-mu'allafa fi adillat al-ahkam kun san da tafi da aka rubuta su game da dalilan hukunce hukunce kamar littafin bulugul maram da kuka sani kamar littafin al-muharrar na ibnu abdul hadi kamar littafin umdatul ahkam al-kubra ta maqdisi kamar umdatul ahkam al-sughra kamar littafin al-ilman bi ahadith al-ahkam na ibnu daqiq da makamantan tafi da aka rubuta masu ɗimbin yawa a wannan fannin akwai al-imamu abdul haq al-isbili yana da nau'i uku na waɗannan littafai yana da al-ahkam al-kubra yana da al-sughra yana da al-kubra duk littattafan da aka rubuta a wannan babin jama'a sai malam yake cewa akwai wani bambanci da nolul autar yake da shi da wata ɗaukaka da wasu abubuwa waɗanda ke cikin nolul autar waɗanda babu a cikin waɗancan sauran littattafan min ha daga ciki annahu ta'arrada li takhrij al-hadith wa bayan turuqihi domin za ku mamaki sharhi sunan shi muntaqal akhbar asalin shi da ya rubuta za ku so ku ji hadisan yake kawa baya takhrijin su wajen bayanin hukunci ba ruwan shi da ya ce hasan ko sahihi ko da'ifi har ma malamai suka ce daga cikin abu mafi ban mamaki game da wannan dattijo na bai damu da takrijin hadisai wajen bayyana hukunci ba shine hadisin da zai ɗauko daga turmiji wanda turmiji ya faɗi hukuncin shi ma sai ya share hukuncin turmijin kawai shi dai kawai ya ce rawahu abu dauda rawahu turmiji rawahu malik ba ruwan shi da ya inganta ko bai inganta ba to wannan littafin da shaukani ya zo sai yake bayyana ainihin wato ya fitar da hadisan baki ɗayansu ya bayyana hanyoyin wa ikhtilafi alfazihi da kuma sabanin lafazan hadisi wa ma qila fihi min sihhatin aw da'afin da kuma duk wata magana da aka yi game da wannan hadisi ya inganta ko bai inganta ba wa sababu da'afihi da kuma sababin rauni me ya ja hadisin aka ce mai rauni ne sai shaukani ya tsaya ya faɗi wa aqwali a'immati hadha sha'ani fihi da kuma zantutukan sauran malamai na wannan sha'ani na ilimin hadisi game da wannan hadisi wa ibda'i ra'ayihi fi zalika duk in ya gama kuma sai ce to shi kuma ga nashi ra'ayin tunda shi ma shi ne ina fata an gane kun ji fa'ida ta ɗaya daga cikin fa'idojin da littafin nailal autar yake da ita wanda littafin da ya gabace shi dab shine subul salam ba shi da ita domin subul salam mai subul salam yana ɗan sama da shaukani kaɗan ma'ana a zamani kuma ƙasar su ɗaya garin su ɗaya duk mutanen nan sana'a ne to amma waɗannan irin abubuwan da zaka samu a nan lautar ko a subul salam ba ka same su ba ina fata an gane wannan na daga cikin wata fa'idar da nan lautar yake da ita a bisa sauran tafai irin shi kashfu ma'ani alfadul hadisi fil ghalib a mafi yawancin lokaci in ya zo ma'anonin da suke masu rikici na ma'anonin kalmomin hadisai yakan yi kokari ya fitar da waɗannan ma'anoni ya bayyana su wa qawali ulama'il lugha fihi fiha da kuma menene malaman harshen larabci suka faɗi game da ita wannan kalmar tukuna sannan wa bayanu ishtiqaqiha da kuma daga ina ne asalin kalmar ta tumbuko daga ina ta samo asali amma yana yin wannan ne idza ihtaja al-amru ila zalika in ya lura akwai bukatar haka ma ibahi ma'anaha al-istilahi ash-shar'i in ya gama duk wannan abin a istilahance kuma sai dawo ya ce amma ga ma'anarta yayin da ka gama jin ta a asalin harshen larabci to amma me munasabar ta menene take nufi a wannan hadisin sai ce ka ba to nan lautar yana da wannan nizar wadda sauran da sai ainihin ba su da ita wannan ha daga ciki akwai istinbatu ahkamil fiqh minha idan ya kawo hadisin yana kokarin fitar da ainihin hukunce hukunce kuma daga cikin su wa wajhu dilalatiha alaiha da kuma ta wacce hanya za a bi a kafa hujja da waɗannan hadisai akan wannan mas'alar da ake tattaunawa wa aqwalu ulama sahaba wa tabi'ina fiha menene malaman sahabbai da tabi'ai suka faɗi game da wannan mas'alar da ake tattaunawa akai zai kawo sannan kuma wa bayanu mazahibi ulama amsar da kuma bayani akan ra'ayoyin manya-manyan malaman duniya na wancan lokaci irin su imam malik irin su imam ahmad irin su imam shafi'i da makamantansu wa man ihtajja minhum bil hadith sai kuma yace daga cikin su wanda ya kafa hujja da wannan hadisi wa man lam yahtajja bihi wani kuma bai kafa hujja da wannan hadisi ba wa hujjati kullin da kuma hujjar kowane malamin fiqh ma a bayanin rajihi fi zalika indahu biduni ta'assubin wala ta'assufin sai kuma yazo ya bayyana menene abin da yake daidai a wurin shi shaukani ba tare da ya faɗi yana mai goyon bayan wani ba ko kuma yana mai jin haushin wani wa nasara ma zannahu alhaq بقدر ما بلغت إليه ملكته ولو خالف الجمهور sannan sai ya tsaya ya ta kawo dalilai da hujjoji akan waɗannan maganganun da yake gani gaskiya ne ko da kuwa wannan maganar da zai goyi baya za ta wayi gari ita ce za ta saba wa ra'ayin mafi yawancin malamai to da iya ƙarfin ilimin shi sai ya biya tabbatar da cewa wannan magana ita ce daidai wannan na daga cikin abubuwan da littafin nailul autar yake da shi wanda yake sauran ainihin wato littattafai da suka zo a bisa irin wannan tsari ba su da shi Allah madaukakin sarki ya taimake mu to sannan kuma malamin duk da haka sai yake cewa wa minha daga ciki akwai tatbiqul ahkamul juz'iyya al far'iyya akwai mas'alolin da za su haifar da wasu mas'aloli mas'alolin da za su haifar da wasu mas'aloli kowa ya san cewa mai haila ba ta yin azumi ba ta yin azumi to sai imamu shaukani sai ka ji ya ce far'un misali sai ce ga wani reshe misali idan aka samu ƙwararren likita musulmi ya ce yana da maganin da zai ba mace ta sha tana haila domin ta tsai da hailar don ta yi azumi ko ya halatta ta sha sai tsaya tattauna wannan matsalar kaga wata matsala ce a fikilu ta haifi wannan ita kuma wannan din sai ka ji ya ce sai ce goyo to haka za ka ga ire-iren waɗannan matsalolin sai yana ta farra'a su yana ta abin nan ɗinsu alal qawa'idil usuliyya zai bi ka'idoji ne na ilimi ya tabbatar da wannan ma a zikiri a qawali fi hukumi ulama il amsar fi zalika yana mai kawo wannan amma yana kawo ra'ayoyi wato na fuhulu ulama il usul fi zalika manya manyan malamai na ilimi irin su Imam Shafi'i da makamantansu to zai biya rinka kawo maganganun su a cikin usulanci a ka'idoji na ilimin usulul fiqh to sai malamin ne marmaza sai ya bayyana wannan ta'aliqin nashi haƙƙi domin haƙƙi shine ka tsaya ka dubi abu da ido na adalci duk da wannan yabo da yawa shaukani da yabo da yawa wannan littafi sai ya ce ولما كان الكمال المطلق إنما هو لله سبحانه وتعالى فقد وقع الإمام الشوكاني في بعض الأخطاء التي لا يسلم من أمثالها بشر tun da dai cika ta Allah ce in dai ana magana cika mutabbaka cika tsaf to Allah ne kaɗai yake da irin wannan to kenan shaukani a matsayin shi na mutum da ba Allah ba to ya samu kanshi a cikin wasu kurakurai waɗanda mutum irin shi baya kubuta daga gare su lidalika ja'a tahqiqul kitab لذلك جاء تحقيق الكتاب آه لعمله الجليل حيث تم ضمن التحقيق استدراك الأخطاء التي وقع فيها حسب ما وصل إليه جهدي البشري الذي قد لا يسلم هو أيضا من الخطأ تتوجيها من وتكلمة كاوة باتا يتتوى سبب هكا تحقيق دا ni ne wannan littafi in ji shi subuhi yace ta hakikin sai ya zo ga ainihin wato wannan aiki na shaukani wato wannan littafi na shaukani mai girma daga cikin abubuwan da ne kokarin hakkakawa wato gyarawa har da kokarin cin gyaran waɗannan kurakurai waɗanda a iyakar kokari na na gano su kuma na iya gyara su ma'ana kenan daga cikin aikin ta hakikin da yawa littafin shine ne har da gyaran waɗannan kurakuran amma ka'idar gyaran kuskure in kaga kuskure a cikin littafi littafin da mai shi ya mutu ba zuwa za ka yi ka cire kuskuren ka rubuta daidai ba lamba za ka sauke ko alama a ƙasa za ka sauke sai kai bayanin yadda kake fahimta ko dalilin da yasa kake fahimta kuskuren ne don ta iya yiwuwa shi ba shi ne kuskuren ba kai ne baka fahimce shi ba ko kun fahimta jama'a Allah maraukakin sarki ya taimaka sai ce wa min amsal hadha istidrak daga cikin misalan irin waɗannan gyare-gyare da mai shaukani أولا نفرق يعز الإمام الشوكاني الحديث أحيانا إلى من لم يخرجه من أئمة الحديث فأنبه على ذلك أقول لك شوكاني زي تشيواني يفتد حديثي كما سيأدوب أقوانا دي فتد شبيتي تونك يتنبيه أكن هكا أم فهمت؟ ثانيا الذي يأتي الحكم منه على بعض رجال السند بالتوثيق أو التضعيف وهو على خلاف ذلك عند أئمة الجرح والتعديل فأنبه على ذلك wani lokacin shaukani zai hukunci akan wani malamin hadisi da ya ruwaito riwayar hadisi da cewa mai rauni ne ko kuma amintacce ne sai zama abin da malamai suka tabbatar keke da keke akan wannan mutumin aka san shi ne shaukani ya faɗi ya ce to sai in yi gyara in yi tambayi akan haka salisan na uku ya ka'ul khata'u fi ismin rawi fa usahihu zalika wani lokacin mai riwayar hadisin zai zama Aisha ce ta ruwaito sai zai ce Jabir ne ya ruwaito ko kuma Zuhri ne ya ruwaito hadisin sai zai ce Aba'u ne to in naga irin haka to nakan yi ainihin gyara akan haka rabi'an na hudu najidu ahyanan anna naqalahu li kalami ba'd ahli al-ilm fihi ikhlal bi ziyadatin aw naqsin wani lokacin in shaukani ya ɗauko magana kamar ya ɗauko magana daga ibnu abdulbarri in muka koma littafin da shaukani ya ce ya ɗauko ta sai mu ga maganar ya naƙasa ta ko kuma sai mu ga ƙari a cikin abin da shi ya ɗauko ɗin to irin wannan fa usbitu nassal asli sai mu kokarin tabbatar da nassin asalin yadda maganar take au unabbiha ala masdarihi ko kuma sai in yi tambayi akan inda shaukani ya ɗauko wannan magana da ya tayassara min qari'in rujua ilaihi domin mai karatu ya koma shi ma ya gani don ya gane cewa lallai abin da shaukani ya ɗauko din nan to bai ɗauko shi keke da keke ba ko ya rage ko ya ƙara ko kuma ya ɗauko shi ne da ma'ana ina fata an gane sai ya ce أما موقع كتاب نوم الأوطار بالنسبة للكتب النافعة التي ألفها الإمام الشوكاني فهو باكورة ما نتاجه العلمي الموسوعي ثم يليه وابن الغمام على شفاء الأوام ثم متن الدرر البهية في المسائل الفقهية ثم الضررون المضية ثم فتح القدير ثم السيل الجرار يتي أمك سيمة أو كلمة تفن شوكاني mu haɗa su da nailal autar sai mu ce to shi dai nailal autar dama a farkon rayuwar shi kamar yadda muka faɗi da farko to sannan sai wani littafi nashi mai suna wabnul ghamam wannan sharhi ne akan littafin shifa'ul awam wannan littafin shi ma subhi ya yi tahqiqin shi sannan sai kuma littafin ainihin durar wannan matan na addurar bahiyya wadda muke karanta ta ta usulul fiqh sannan sai sharhinta ita ce ad-darariyul mudiyya sannan kuma sai fatul qadir tafsirin shi ne sannan sai kuma as-sulul jarrar to waɗannan littattafan kun je da tartibin su yake a bisa yadda ya rubuta su ta zamanin su amma a bisa in an dubi irin abubuwan da shaukani ya tabbatar fa to wannan littafin nashi na nailul autar ya fi sauran amfani ina fata an gane وأما منهج الشوكاني لشرح المنطقة فأوضحه بالآتي yace to wani tafarki shaukani ya bi kuma ya sharhin wannan littafin na shi muntaka din da muke magana sai ce na farko dai awwalan bayan halin hadis tafarkin da shaukani ya bi shine yakan bayyana halin hadisin ya inganta ko bai inganta ba sannan wa tafsir gharibihi in zo da in wata kalma ta zo ba kuwa sai fassara ta wa ma yustasadu minhu bi kulli dalalat sannan sai kawo dukkan dalilai ya yi ta fitar da irin abubuwan da za a fa'idantu a cikin hadisi saniyan na biyu banna ila kulli hadisin fi ghalib baqiyat al ahadith al warida fil babi min ma lam yadhkuruhu sahibul muntaka hadisan da mai asalin littafin bai faɗi ba shaukani idan ya tashi sai kokarin kawo waɗannan hadisan sai ya hada su sai ya sharhin su gaba daya sai zama matsalar an tattaro hadisan ta gaba daya an yi sharhi a wuri guda ثالثا نأكو ضبط الأسماء وصحها ما كان مذمة تحريف أو تصحيف sannan imamu shaukani yana kokarin wasalta sunayen mutane muka ce wasali anan ba wasali a ce fataha kasara a'a ba wannan ake nufi ba zabto anan shine sai ce ainun din nan sai ce ainun ce sai ce maka muhmala ba mai digo ba yi maka dalla dalla ice maka ainun ce muhmala ba mai digo ba sai ce in an tashi karantawa za a karanta bil fataha da fataha so ba wasali ne zai sa maka biro ko alƙalami ya wasalce maka haka ba a'a wasali zai maka da bayani yadda yake ko da ka ga wasali da biro ko da alƙalami sabanin abin da ya rubuta to sai ka ce abin da ya rubuta din shine tabbas ina fata an gano to shi musulma ne yake cewa sannan da kuma duk abin da yake ganin cewa wannan abin an samu canji an an rubuta sunan ba daidai ba to sai kokarin gyarawa akan haka ma a bayani hali man wujida minhum fi haditin ila tambi sannan kuma in akwai bukatar wata fadakarwa sai ya fadakarwa akan haka rabi'an yace man yakun bi tarjumati riwati li tawaffur zalika fi kutub tarajum to sai dai akwai wani abu kuma mutanen da ake faɗin sunayen su shaukani bai tsaya yayi tarihin su duka ba a ce tarihin Aisha tarihin Aliyu tarihin Jabir tarihin Bukhari tarihin duk ire-iren waɗannan a ce ya tsaya duk yace sai ya tsaya yayi tarihin su a ya ya takaitu da cewa ai waɗannan da suka ruwaito hadisai su manya-manyan ya ɗan yi ishara akan tarihin su kamar da za mu zo mu ji amma sauran waɗanda ke cikin isnadi to waɗannan bai yi tarihin su ba don kuma saboda ya ga ai littattafan tarihi ga sunan Bridget su ne tahzibul kamal su ne alkamal fil rijal su ne mizan al-iktidal su ne lisan al-mizan su ne sayru alamin nubala da makamantan su tun da akwai waɗannan littattafan sai bai tsaya ya bi dukkan mazajen isnadi ya yi ainihin tarihin su ba خامسا مجر جعل ما كان لابن تيمية من الكلام على فقه الأحاديث إن يسامو مجنر ابن تيمية ودي أكن فقه والحديث يكن كاو إلو ونما جنعين بات مهمنش وما يستطرد إليه من الأدلة في عدوله من جملة الشرح في الغالب تو أنه أبن دا يكي نفي دا ابن تيمية شيني ابن تيمية الجد domin shi wanda ya wannan asalin littafin da shaukani yake sharhi kakan ibnu taymiya ne to zaka ji lokacin shauka ne yana cewa ibnu taymiya ya ce to ba ibnu taymiya ba ka sani ba ibnu taymiya kakan ibnu taymiya domin dukkan su ana ce musu ibnu taymiya ne don ita taymiyar kaka ce ta can kololuwar sama don haka kowa ya zo zai iya cewa dan ta ne shi idan ya zo ya samu maganar da shi ainihin mai asalin littafin ne ta fikihu in ya zo sai narke ta sai saka ta a cikin nashi sharhin gaba daya ina fata an gano illa annahu kana yansubu zalika ilayhi sai dai kuma yakan danganta wannan magana gare shi ce amma wannan mai littafin shi yace thumma yata'aqqabu ma yanbaghi ta'aqqubuhu alayhi in akwai gyara sai gyaranta wa takallama fi ma ra'a annahu la yahsulu sukutu alayhi in kuma ga abin da ya kamata bai kamata ya shiru ba to sai magana akai mimma la yastawani anhu daga cikin abubuwan da ba za a wadatu ba sai an nemi bayanai sadisan na shida مراعاته الشديدة مراعاته الشديدة للاختصار بقدر الإمكان shaukani yana iyakacin ƙoƙarin shi wajen yaga ya takaita bai tsawaita bayanai da gargadon ikon shi amalan bi nasihati shekhi allama abdulkadir ibn ahmad domin malamin shi da ya mai nasiha da ya sharhin wannan littafi ya yi mishi nasiha da ya sharhin amma sharhin ya zama ba mai tsawaitawa ba ya zama wanda zai takaita kuma ya biya bukata ina fata an gane shi shaukani fa shi ya bada labarin wannan maganar da kanshi na cewa malamin nashi ya gaya mai a cikin littafin shi albarnu tsala ba shi a cikin juz'i na ɗaya shafi na ɗari uku da sittin sai karatu na gaba ina so zan zo muku da ire-iren waɗannan tafan na shaukani ku gani domin shaukani na daga malaman da sai zama daga cikin tafan nashi wallahu musa'an galibi mu anan in ma ba nailul autar ba babu littafin ma da aka ji labari na shaukani sai daga baya ne da aka fara ainihin darul hadith ta ainihin wato da ke buɗe littattafai a ƙasar masar ta fara buga ainihin fatul qadir da makarantar sannan aka fara ganin cewa shaukani ma kuma yana da tafsiri Allah ya taimaka sai ke cewa faliza ja'a hadha sharhu kama arada lahu sahibuhu sharhan wafiyan dan haka kamar yadda shaukani ya so wannan sharhi ya kasance sharhi ne mai gamsarwa kama zakara fi muqaddimatihi kamar yadda ya faɗi a shimfiɗin littafin me yace yace yamshi ma'a sananin dalil wannan littafi zai tafi ne tare da sunnoni na dalilai wa in khalafa al-jumhur ko da ya saba mafi yancin malamai wannan bata dame mu ba wa inni mu'tarifun yace sai dai kuma ni dinnan mai furuci ne bi anna al-khata'a wa zalala huma al-ghaliban ala man khalaqahu Allah min ajali da kuskure da abin da ba daidai ba sukan yi rinjaye ga wanda Allah ya halicce shi daga gaggawa waye Allah ya halitta daga gaggawa shine mutum khuliqal insanu min ajlin Allah yace mutum mun halicce shi ne daga gaggawa a ƙarƙashin haka wannan gaggawa takan sa dan adam sai zama akwai kazallaha akwai sauri a cikin aikin shi sakamakon wannan saurin sai da kurakurai na faruwa walakin qad nasartu ma azunnuhu al-haqqa bi miqdari ma balagat ilayhi ilayhi al-malaka yace sai dai kuma duk abin da nake ganin cewa daidai ne to na yi kokarin da karfin ilimi na na taimaki wannan abu wa rubtun nafsa hatta safat an kafar ta'assub allazi huwa bila raibin alhalaka yace kuma na yi kokarin kawar da raina ko kuma kawar da zuciyata daga kazanta ko abin kyama na ta'assubanci wanda babu shakka abu ne wanda yake hallaka ni Allah ya taimaka ba mu karanta wannan magana a cikin muqaddima insha Allah ta'ala to sai kun ma da mu magana akan masabirin shaukani akan wannan sharhi ma'ana waɗannan tafai ne shaukani ya rinka dubawa lokacin da yake wannan sharhin ya duba tafai masu ɗimbin yawa kamar sahih al-bukhari muslim musnad al-imam ahmad ibn majah abu dauda tirmidhi nasa'i daraqutni mustarrad na hakim sunan kubra ta bayhaqi mu'jam at-tabarani al-kabir da as-saghir da al-awsat dinsu da majma'u zawaid wa manba'u al-fawaid na al-allamah al-haythami da littafin al-jami' al-kabir na al-imam as-suyuti da littafin tafsirin usul ila jami'in usul da kuma littafin sharhin sahihu muslim na imam nawawi da ainihin subul salam na al'allamatu shaukani sharhin bulugul maram da littafin na sana'ani na sana'ani da kuma littafin al-muhalla ta ibn hazm da al-majmu' sharh al-muhazzab da al-ihkam fi usul al-ahkam na ibn hazm da fathul bari sharhin bukhari da talkhis al-hadir na ibn hajar da tahzib al-tahzib da taqrib al-tahzib na abdul na ibn hajar da lisan al-mizan dukkan na ibn hajar da kuma ainihin wato al-bahr al-zakhar fi madahib ulama al-amsar na al-imam al-murtaba da kuma asas al-balagha ta ainihin zamakhshari da shams al-ulum a cikin lughal arabiyya ta hilyari duk waɗannan da al'ilal mubarak ne da annihaya fi garibin hadis da asiqa ta ibn hibban da nawadir usul na hakim tirmidhi da littafin az-zuhd na ibn mubarak da littafin al-musannaf na al-imam abubakar ibn abi shayba wannan waɗannan littattafan fa ba wai bahasi ne irin na zamanin yanzu ba sabda yake buɗe waɗannan littattafan a duk duniya ƙasar indiya ce kai take buga littafi kuma bugun littafin da indiya take ba bugu ne na inji ba bugu ne na dutse shi ne ake kira taba'a hajariya in aka ce taba'a hajariya ita ce irin waɗannan littafai da kake gani na ɗan fodiyo da hannu za a zauna a rubuta naka rubuta da hannu sai a je a karta su a jikin dutse sai a je sai a yi printing din su a haka sai su zama rubutun hannu ne amma kuma a haka aka gurza su shine tsaba a hajariya da haka sai mallaki waɗannan littafan don yau shekara ɗari biyu ce ake magana shaukani ya yi kusan zamani ɗaya da su ɗan fojiyo ne ina fata an gane amma kaga a haka ya mallaki waɗannan littafan ya karanta su wanda a wannan lokacin a duk duniya ba wutan lantarki fa ba iya condition in ka tafi kasashen su a wannan lokaci gidaje ne suke zuwa tudu suke samu su akasin adawa ne madadin adawa suna rarike dutse su kuma mutanen kasar yamma a irin wannan lokacin tudu za a samu na kasa sai a je a rarike shi sai zama gida sai a samu tudun kasa tudu irin tudu da za a ce hill sai suna yin gidaje a cikin su haka suke har yanzu mutanen kasar yamma da yawa a garin sana'a din suna da irin wannan ɗabi'ar to a irin haka shauka ne zauna ya karanta waɗannan littafin yi wannan ainihin aikin to da duk waɗansu dafan da yawa waɗanda sai a cikin karatu muna karanta za ku ji ainihin shaukani yana ainihin faɗin su tun a wancan lokacin shaukani ya samu sirri alamin nubala ta imam zahabi allah madaukakin sarki ya taimake mu to tambaya ita ce a nan ko kafin shaukani wani ya taɓa wannan al'auta sharhi ya kamata mu yi wannan tambayar in wani eh ko muntakal akhbar ko wani ya taɓa muntakal akhbar sharhi in wani ya taɓa yi waye shi ya sunan littafin ina littafin yau yake a duniya hakika wannan tambaya ce da kowa zai so ta malamin mai tahqiqi malam subhi yayi kokarin amsa ta yace eh an samu Muhammad ibn Abdul Hadi almajirin ibn Taymiya ya dauki littafin yayi mai sharhi sannan da kuma Sirajuddin ibn Mulaqqin wanda ya sharhin Umdatul Ahkam as-Sughra a cikin mujalladi goma shi ma yayi wannan littafin sharhi sai dai bai cika shi ba ya mutu bai gama ba ya mutu haka nan kuma an samu Al-Husaini المحسن القاضي ابن قاضي الجبل الحنبلي shi ma ya ɗauko sharhin wannan littafi bai gama ba ya ainihin wasu waɗannan littattafan gaba ɗayansu suna nan sai dai suna nan a mahatutansu rubutun hannu har yanzu ba a buga ko ɗaya daga cikinsu ba ina fata an gane aiki ja kenan ina fata an gane allah maɗaukacin sarki ya taimake mu to jama'a kun ji a takaicen takaitawa wannan ainihin wato ita ce mukaddimar da na dan so in yi mana sai kuma wata mukaddima wadda ita wannan mukaddima ina so in dan bike ne fisha ita ce malamin ya zo ya yi magana dangane da tarjama ta imamu shaukani wannan ya kamata a samar muku cikakken photostat domin ku samu cikakken wannan tarihin ku je ku karanta a nan zan yi amfani da wannan dama in nuna muku yadda malamin nan ya yi haka ake tarihin dukkan wani malami musamman malamai 'yan gwagwarmaya wato malamai waɗanda suka so su kawo canji su kawo gyara su kawo juyin juya hali haka zo ba a tarihin su a ce an haife shi a wuri kaza ya yi karatu wuri kaza ya rasu rana kaza sai ka dube shi ta nahiya uku sannan za ka iya mishi adalcin me ya kai shi zuwa ga wannan islahin imamu shaukani yana daga cikin malaman gwagwarmaya malaman juyin juya hali revolutionarist su ne mutanen da suka zo suka samu mutane sun lalace suna kan abin da yake ba daidai ba na fahimta addini suka yi kokarin su gyara su to me ya kai imamu shaukani ya tashi da irin wannan tunanin shine sai da malamin ya dubi shaukani ta hali uku yace akwai buƙatar tukuna a tsaya a dubi ƙasar yaman inda aka haifi shaukani ya girma wannan aiki akwai buƙatar a dubi wannan ƙasa ta nahiya uku a dube ta ta nahiyar siyasa ta nahiyar siyasa a dube ta kuma ta hali ta addini yaya addini yake sannan a dubi kuma yaya zamantakewar ita kasar ikanta yake jama'a da junansu halin farko da ya duba ya ce a dubi halin siyasa yaya shugabancin kasar yaman yake yaya al'amari yake tsakanin kasar yaman da alakarta da wasu kasashe ya ce an haifi shaukani ne ya taso ya yi karatu a daidai lokacin da kasar shi tana daga cikin kasashen da ke karkashin dauloli na musulunci waɗanda a lokacin kuma sun yi rauni mugu rauni saboda yaƙi da turawan mulkin mallaka suka kullo wa ƙasashen musulunci a lokacin nan a ƙarƙashin wannan ƙasar shaukani ta samu kanta a wasu irin siyasoshi da wasu irin diplomasiya masu ban mamaki za ka samu gwamnatin ƙasar wata ran ta haɗa kai da turawan portugal don ta samu tsaro daga turawan ingila wani lokaci gwamnatin ƙasar ta haɗa kanta da turawan faransa don ta samu kanta tsari daga ainihin turawan germany da ire-iren waɗannan halaye sannan akwai rigingimu kasar za ka ji akwai yan shi'a amma ba yan shi'a ja'afariya ba yan shi'a zaidiya waɗanda su ma suna faɗa da yan shi'a ja'afariya ne sannan kuma su ba su yarda da ahlus sunna ba ahlus sunna kuma ba su yarda da su ba ka ganin ma akwai siyasa a nan in ka dubi kasar ta haka sai ka ce to yanzu kenan kasar tana karkashin shugabancin suwa tana karkashin shugabancin yan shi'a zaidiya waɗanda yan shi'a ismailiya batiniya yan isna a shari'a suna kawo mata hari gwamnatocin ahlus sunna suna kawo mata hari waɗannan matsalolin duk sun zama matsaloli ne na siyasa akan ita kasar sannan in ka dawo ka dubi hali na addini mutane sun narke ba abin da ya shafe su da ilimin addini sai ta kalidanci sai ta asubanci in ka taɓa mutum ya ce ai malam wane ya ce ai malam wane nake bi sannan ka zo ka dube su ta halin ijtima'iyyar su a cikin kasar mazhabobi ne masu ɗimbin yawa asalin kasar mazhabin malikiya suke bi suka dawo suka bari suka koma shafi'iya aka dawo wasu suka wargaje wasu na bin zaidiya wasu kuma suka koma suka zama almajiran shaukani to dubi wannan kuma irin rikici da ijtima'iyya zamantakewar kasar take ciki to a ƙarƙashin irin wannan hali aka zo aka haifi shaukani to me zai sa shaukani ba zai zama dan gwagwarmaya ba yanzu ne yiwa yaran mu da ake haihuwa su a nan kasashen da ba yaki ake ba ba su iya jifa ba amma dan filistini zai ce bai iya jifa ba dole iya jifa me yasa saboda an haife shi a wani hali da ya hukunta ya iya a nan mace in ta haihu sai ce kwana arba'in a ɗaka ane mata kunun kanwa ane mata ganda ane mata gashashen nama tana loma loma da shi a filistini in ta haihu yanzu nan za ta ƙetara bakin rafi ta yi wa yaron wanka da ruwa na sanyi ita ma ta wanka da ruwan sanyi ta goya shi ta fita ta je ta ci gaba da yaƙi a kashe ta ko ta kashe ina fata an gane to amma kaga anan matan nan kace mata in za ta wanka da ruwan sanyin ta sai ta ce za ta kumbura amma kaga matan Palestine hali ya sa ita ba za ta kumbura ba ashe kumburin nan din akwai dalili ne ina fata an gane to wannan kenan to ya dubi wannan sannan sai zai tarihin shaukani din shi shaukani da kanshi shi ya rubuta tarihin shi na gaya muku komai game da shaukani shi yake abin shi shi ya tarihin kanshi da kanshi ya faɗi ranar da aka haife shi yace haka ya samu a rubuce da rubutun mahaifin shi ina fata an gani ba shi yace tarjama shaukani li nafsihi faqala muhammad ibn ali ibn muhammad ibn abdullah ash-shaukani thumma sanani shi ya rubuta haka amma shaukani danganta shi da ake da shaukani fa zuwa ga asalin ƙasar da aka haife su ce mai suna shaukan ina fata an gane to me yasa kuma ake cewa as-sanani shine saboda daga baya da shi da mahaifin shi da dangin sai suka taso daga ainihin shaukan din sai suka dawo ainihin san'a san'a ita ce cibiyar kasar yaman a yanzu da kaji tura suna cewa sana ina fata an gane to anan ne ainihin suka zauna to shi shaukani da kanshi ya faɗi lokacin da aka haife shi yace naqalan an khatti walidihi yace daga rubutun hannun mahaifin shi ya dauko gashi yace wulida hasba ma wajada bi khatti walidihi fi waqti nahari yawm al-ithnain a rana tsaka ta ranar litinin aka haife shi yace haka mahaifin shi ya rubuta da hannun shi as-samin wal 20 min shahr dhul qa'da wato 22 as-samin wal 20 28 na watan dhul qa'da shekara ta 1173 ina fata an gane wala majala lil ikhtilaf fi tarikh mawlidihi ba'da hadha an-nass minhu wa min walidihi yace ba wani sabani kuma tunda wannan magana daga baban shi ne shi kuma ya kwafo to ba wani sabani ka san sauran malamai da ce an yi sabani wani wace an haife shi wannan ba wani sabani wanda ya haife shi ne ya rubuta hafiz al-qur'ana wa jayyadahu wa hafiza adadan kabiran min al-mutun qabla an yabda ahd al-talabi tun kafin a saka shi makaranta ya haddace alkur'ani tun a gida ya haddace littattafai na fannoni da yawa tun kafin a kai shi makaranta tun daga gida tukuna ina fata an gane walam ta'tid da sunnuhu al-ashira min umrihi ko shekara goma bai kai ba a lokacin thumma ittasala bil mashayikh al-kibar sannan ya je fara haduwa da manyan malamai wa kana kaseeran ishtighali bi mutala'ati at-tarikh wa majami' al-adab yana da yawan binciken tarihi da kuma ainihin adab na larabawa wato literature ina fata an gane وإذا عرفنا أنه تصدر للإفتاء وهو في سن العشرين عرفنا كيف كانت حياة هذا التلميذ الجاد الذي لم يسمح له أبوه بالاشتغال بغير العلم كما لم يسمح له أبوه بالانتقال من آه بالانتقال من صنعاء رغبة منه في تفرغه لطلب العلم من يسي إذا مكفن شوى شوكاني يا فار زمن بعد فتوات من شكرا عشرين tun yana shekara ashirin ya fara hawa kujera ana mai tambaya yana ba da ansa to za mu gane lallai wannan ɗalibin don tun yana ɗalibi kenan to lallai ya shagaltu da ilimi wanda dama mahaifin shi bai yadda shaukani ya komai ba sai neman ilimi a ƙarƙashin haka ma mahaifin shi ya mai wasiya cewa bai yafe mai ya fita daga ƙasar sana'a ba domin ƙasar sana'a ɗin nan cibiya ce ta ilimi har yanzu ɗin nan da muke magana kuwa don haka wa kana durusuhu tablughu fil yawmi wal layla nahwa 13 darsan tsakanin yini da dare yana ɗaukar wajen darasi goma sha uku min ha ma ya akhuduhu an mashayikhihi daga ciki akwai darsa da yake ɗauka kai tsaye daga malaman shi wa min ha ma ya akhuduhu an talamizatuhu wasu darussan in ya je ya ɗauko wasu darussan kuma shi zai zo ya bayar wastamarra ala zalika mudda tsawon lokaci ya ɗauka yana haka sannan wa kad dakara shaukani fil badr tali al kutub allati qara'aha ala al ulama al afadil qira'at tamhis wa tahqiq shaukani ya lissafa duk littattafan da ya koya a gaban malamai karatu irin min al jildati ila al jilda ba karatu na syllabus ba ba karatu irin na ainihin wato zuƙo ba karatun ban haka fara daga wannan shafi sai an ƙara wancan shafi waɗannan tafaidu ya faɗe su wasu ne kasiratun fi fununi muta'addida littafan suna da yawa a fannoni daban-daban min al-fiqh na littafan fiqh wa usulihi da usulul fiqh wal hadisi da hadisi wal lugha da harshen larabci wa tafsir da tafsiri wal adab da adab wal mantiq da mantiki ba su nan dai duk shaukani ya koyi waɗannan littafan a wancan lokaci waɗannan kenan sannan sai zai fara magana akan hayatu bil ilmiya to yaya rayuwar shaukani ainihin ta kasance ta ilimi irin kwazon shi da kwaɗayin shi game da ilimi wannan duk za a yi muku fotosta za ku je ku karanta amma dai a ƙarshe insha Allah sai ce wa yumkin an bayyana ab'ad hadhihi al-haya al-ilmiya fi thalathati ahdaf da'watuhu ila al-ijtihad wa nabz at-taqlid na daga cikin abin da shaukani ya shigalci da shi a halin ilimi shine shaukani yana kira zuwa ga ayi kwazo ayi ilimi a bar takalidanci sannan saniyan na biyu da'awatuhu ila al-aqidati salafiyya kira da yake zuwa ga bin aqida ta salafiyya fi basafatiha a yadda take tun asalinta ayyamar rasuli yadda take tun asalinta a zamanin manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa sahabatihi radiyallahu anhu da sahabban shi domin abin da yasa ya faɗi wannan magana ita ce kowa yana da awa in kai magana sai ce ai shi ma aqidan manzon Allah yake karantarwa sai ce a aqidan manzon Allah ta gaske ta tincan ba wadda kai ƙarya ce ka kirkira zaka ce ita ma daga manzon Allah bace ma'ana asalin aqidar ta annabi sallallahu alaihi wasallam shaukani ya shagaltu da wannan sannan salisan da'awatuhu ila muharabati kulli ma yukhillu bil aqidati al islamiyya duk abin da ke ruguza aqidar musulunci shaukani yana ainihin cewa a tashi a yaƙi wannan abu akan haka ya rubuta littafi dangane da rugurguza irin kaburbuka da ake ginawa irin su hubbare hubbare ana zuwa ana zuba kuɗi ana zuwa ana ɗawafi yace duk a rusa su a mai da su kabari kamar yadda kowane kabari yake duk yana daga cikin abubuwan da ya kultu sai shi malam subhi yace wa ala ra'si ahdafi ahdafihi tahkimu shar'illahi fi jami'i majalatil haya a ƙarƙashin wannan kuma jama'a daga cikin manufofin shaukani shine a tabbatar da hukuncin Allah ya mamaye ko'ina ba wai a tsaya a masallaci ne kawai za a yi sunna ba a addini ba a shaukani yana son ko'ina shari'ar Allah ma ta kai ta kewaya na fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to sannan sai tawalli qada shaukani ya karba aikin alƙalanci daga nan har ya ci gaba ya zama shine alƙalin alƙalai ko babban alƙalai ko shugaban alƙalai sannan sai kuma bayani dangane da malaman shi da ainihin almajiran shi a nan gashi an lissafo ainihin malaman shi masu ɗimbin yawa waɗanda ya karatu a wurin su waɗanda a iyakar lissafin wannan malamin sai da ya lissafa malamai guda tamanin da tara 89 tis'a wa samanin mashayikh malamai guda tamanin da tara waɗanda shaukani ya karatu a wurinsu waɗannan waɗanda suka bayyana kenan akwai wasu waɗanda sai ka je kana karanta ma za ga shaukani yana ta kawo sunayensu waɗanda sunansu bai bayyana a nan ba to waɗannan dai ainihin na daga cikin abubuwan da suke suna da matukar ainihin wato fa'ida a san su ba don komai saboda abubuwa ne ainihin na ilimi wato malaman afuwan ya kawo guda goma sha bakwai ne da ya tashi ɗaliban shaukani ne sai da ya kawo wajen guda tamanin da tara sannan sai ya kawo mu'allafatuhu littattafan da shaukani ya rubuta to shine waɗannan tafai suna da ɗan yawa kamar yadda na gaya mana shi subuhi din yana nan yana ta haƙiƙin su jama'a aikin da subuhi yake gaskiya saboda Allah wato yana ƙwazo ƙwarai da gaske dama abin da ake so kenan a rayuwa ka dubi wani abu wanda shi ne jama'a suke bukata ko da ba san shi ba sai ka gabatar musu da shi ba wai abin da ba a bukata ka je kai kai karshen ta ma ka je kai ta rubuce rubucen da a wannan fagen zaka jagwalgwala abin da wasu suka rubuta ne amma yanzu shi subuhi da ya lura littafan shaukani na da karanci a hannun mutane sai tashi yana ta hakikin su yana ta ainihin fitowa da mutane su Allah madaukakin sarki ya taimake mu to duk dai ga sunan ya bayyana ainihin littafan waɗanda duk waɗannan za ku same su insha Allah ta'ala sannan sai kuma ya kawo tarihin shi kakan ibn taymiya wanda ya rubuta asalin wannan littafin wanda sunan shi abdussalam dan abdullahi dan abdul qasim dan abdullahi khidr dan muhammad dan aliyu dan taymiya al-harrani eh kakan ibn taymiya ne ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu gashi shi ma yace ya haddace alqur'ani anan harrana din a garin nasu وسمع من أمه الخطيب فخر الدين والحافظ عبد القادر الره- الرهاوي وحنبل الرصافي يكاو ما لمنش da sauransu kamar yadda nake duk waɗannan za mu yi muku hoto ɗin su insha Allah ta'ala za ku je za ku same su za a ainihin karanta su insha Allah ta'ala amma asali kamar yadda nake cewa babban abu a nan shine karatu na ainihin wannan littafin to kamar yadda nake malamin ya yi ta hakikin wannan littafin in aka ce ta hakiki shine za ka samu asalin rubutun hannun mai littafin in ba ka san ba sai ka samu rubutun hannun wanda ya kwafo daga mai littafin in ba haka ba daga wanda ya kwafo a zamanin mai littafin ko kuma dai lit- kwafowar da aka yi wadda ta fi kusa da zamani ko da mai littafin to shi da yake garin su daya da ainihin wato malamin da shi shaukani din ya ainihin samu waɗannan littattafai da rubutun hannun wasu da littafan da rubutun hannun shaukanin wasu kuma da rubutun hannun ɗaliban shaukanin ko makamantan haka ga su su ne nan ya ta sanya ainihin hotonsu waɗanda duk in bukata ta kama duk za a yi muku protesta ɗinsu ga sunan duwa riga ya sanya su insha Allah ta'ala na fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake ni to waɗannan su ne ainihin abubuwan da muka so mu gabatar sai mu cewa muke da lokaci don a dan samu a fara kara saura minti bakwai ko to insha Allah ta'ala na'am na'am alaikum su na'am a kafin ne ai ibnu mulaqqin malamin ne global maram ne ibnu mulaqqin malamin ibnu hajar ne kaga ku shaukani shi har yau bai kai shekara ɗari biyu ba ma a duniya da barin duniyar ma gaba ɗaya ɗaya kenan ibnu abdulhadi kuma da ya sharhin shi ma wanda aka ce shi ya yi sharhin shi ya kammala eh? shi kuma almajirin ibnu taymiya ne ina fata an gane yawa to shi ne Allah ce na na a'a ai shi shoka ne na ce maka har yanzu bai kai ma shekara ɗari biyu da rasuwa ba su ibn taymiya ko yanzu ana magana ɗari shida ne da wani abu kaga tafiya ta eh in yi maganar ibn taymiya in ka ji ya ɗauko yana ai kakan ibn taymiya ne ya rubuta littafin to da ya rubuta matanin littafin ai in ya kawo hadisi yakan ɗan yi wasu ta'alikat da sharhi to waɗannan ta'alikat ɗin in shaukani ya zo da ya zubar da su sai ya saka su a cikin sharhin amma sai ya ishara to shi ne anan sai ka ji ya ce ibnu taymiya ya ce to in ka ji ya ce ibnu taymiya ya ce kar ka dauka ibnu taymiyan da ka sani wancan kakan yake magana muqaddimatul muallif na'am na'am eh wafatu ko eh ban tattauna wannan ba wato abin da yasa ina ganin lokaci zai zo wanda wani lokaci a cikin karatun ko za a tattauna waɗannan abubuwa kuma kamar yadda nace za ku ainihin wato samu duk waɗannan a photocopy na waɗannan tarihi ku je ku zauna ku karanta ku da kanku ina fata an gane muqaddimatul muallif na yakan kawo mazhabobin su ai littafin asalin jarrar da shaukani ya sharhi asalin littafin shi a zaudiya ne shine hada'iqul azhar sunan littafin hada'iqul azhar wato furannin lambu sunan littafin kenan littafi ne na fiqhu wanda zaidiya suka rubuta to amma fiqhu na ahli sunna ma kana samun dirkaniya balle kuma na shi'a duk da ba shi'a ce ja'fariya ba to da shaukani yayi sai ya dubi littafin da kyau sai bai ce zai sharhi ba sunan dai littafin hada'iqul azhar furanni na lambu wato fure da ke fitowa a gefen lambu haka to da yazo sai ya ce asailul jarrar ruwan sama mai karfin tsiya wanda yake bin makwarari almutadaffiq wanda yake tunkuda ala hada'iqil azhar don haka ba sharhi bane tun kuɗewa yake yi in yazo sai sai tun kuɗe sai dasa shine asalul jarrar almutadaffiq ala hada'iq al-azhar ai da yake suke da gwamnati lokacin da ya littafin sai suka kwace suka kwace sai suka ɗoye bayan ya rasu bayan ya rasu sai suka karbe sai karbe shi kenan sai suka aje sai da shi subhi ya ɗauko littafin ya zo ya tahqiqin shi duk da kafin shi an taɓa daga littafin mujarrad shine yanzu ya zo ya tahqiqin shi a cikin najin mujalladi uku ne Allah ya taimaka na'am eh bismillah hmm. a ba ibn taymiya bane domin taymiya dangantawa ce zuwa ga abin nan me yake da suna kamar taymi kamar yanzu Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam babanta Abubakar ai ba Quraishi ne amma wani irin ba Quraishi at-taymi to yanzu kamar Aisha sai ka ce Aisha at-taymiyatu abubakar attaimi to wannan kuwa taimiya ne kamar miyarka da kake cewa ta hausa miya ta tuwo to haka karkai shadda karka ce miya karka ce taimiya ibnu taimiya a ibnu taimiya ibnu taimiya haka ake karanta ibnu taimiya shine daidai ina son mu dan fara karanta muqaddiman ne kadan duk da in mun zo karatu na gaba in Allah ya so muna so za mu dauko daga muqaddiman dai amma ina son ne ka a tashi sai an dan duba wani abu tare da ku بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahma mai jin kai yace wa iyyaka nasta'in mene alkitab al-awwal a a to mai protesta bai muqaddima ba a'a a yi ko na suka da yawa ai ba a ki karanta mukaddima ba malam karatun majalisi tabbijan ya ai ka bar musu roman karatun kenan a to sunan wata kasuwa a muciya gyara baya eh ita kanta mukaddima kun ganta fa gashi wajen shafi ashirin ce ko tafi ma an ba karanta mukaddima na lalautar ba ba a sha karatu ba gaskiya bari dan fara da yadda yake cewa muqaddimatul muallif bismillahir rahmanir rahim wa iyyaka nasta'in ahmaduka ya man sharaha sudurana bi nawr al awtar min ulum as sunnah wa asaba ala qulubina min aw anwar ma'arifiha ma azaha anna min ظلم الجهلات كل دجنة دجنة وحماها بحماة فصدوا بسلاسل أسانيدهم السابقة أعناق الكذابين وكفاها بكفات كفوا عنها أكف غير المتأهلين من المتباولين to wannan dai mukaddima ce kamar da kuke ta ishara lokaci ya abin nan bari mu saurara insha Allah ta'ala sai mun zo karatu na gaba din insha Allah ta'ala ai to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sai dai ina ga dan saurara dan a san abin nan ko